إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka a yau 24 ga watan ramadan hijira 25 25 ba na biyar ga watan ramadan ko? 25 ga watan ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da da hudu kuma ko? a hudu ga watan april miladiya 2024 a daidai wannan lokaci da muke haduwa don tafsirin alkur'ani mai girma a cikin dalilin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ubangiji ya saba cikin waɗanda zai yanta a wannan wata mai albarka muna roƙon sai mana afuwa ya gafarta kurakuranmu da zanabanmu kamar kullum muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu waɗanda suke da rai cikin su ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da rai da lafiya kuma Allah Ubangiji ya kara musu lafiya Allah ta'ala ya sa su cika da imani haka da muna roƙon Allah Ubangiji ya nuna mana gaskiya ya kuma ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu waɗanda cikin mu suke da buƙatu na alkhairi Allah ta'ala ya biya musu akwai ma wata mata ko wani miji da ajiya ake gaya mun cewa ya ce lalle a yi mishi addu'a ta musamman rikici ya barke tsakaninsa da matarsa su Allah ubangiji daidaita tsakaninsu Allah ta'ala ya yayyafa wa wannan rigima ruwa muna karatu cikin suratu ashura kuma muna tafsirin aya ta goma sha ɗaya haka ne ko? yawa a kanta muke kuma a kanta za mu tashi insha Allah na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم آه. Allah ta'ala ya ce fatirus samawati wal ard wato shine wanda ya halicci ya kaji halittar samai da ƙasa da abin da ke tsakanin su a fatiru jiya ma mun tattauna cewa kabar ne ko yawa muftadan mahzub ne takadirinsa shine ya huwa fatirus samawati wal ard shine wanda ya kaji halittar samai da ƙasa amma kuma wasu ma sun ce za a iya karanta shi da nasaba fatirar samawati wal ard sai zama za a yi takadirin harfin nida kenan ya fatirar samawati wal ard mun gane amma dai wannan da muka faɗa da farko shine abin da yake daidai kuma shine da yawa da kusan ka ce lokacin malamai suka tafi a kai ja'ala lakum min anfusikum azwaja shine sanya muku wato mata na aure min anfusikum daga kawunanku wato yana nufin min jinsikum wa shaklikum jinsinku na mutane da kuma tsarin yanayi na jiki irin naku wato jinsinka daga ciki ne aka ce ka samu za ka auri mata da za ka aura ita ma mace jinsin namiji dan uwanta mutum shi ne za ta aura wannan ɗin ni'ima ce da Allah ta'ala ya yi mana wata faddula ne kuma falala ce da Allah Ubangiji ya sanya wato jinsinmu maza da mata haka za a yi aure a tsakanin jinsi da jinsi a wannan ba karamar ni'ima ba ce ba idan da za a ce dabobi za a aura to kaga da abin ba zai daɗi yadda ya kamata kuma idan da za a ce wani tsari Allah ta'ala ya ce a yi ba wannan ba za ga abin ba zai zama ya tafi daidai ba amma saboda hikima da kuma iyawa irin ta Allah Ubangiji da falalarsa a kanmu da ni'ima sai ya sanya a maza da mata ɗin su zama jinsi ɗaya sannan kuma ya kaddara cewa daga nan ne za a yi aure don a sami yaduwa aka nan wamin al'ami a zuwajen kuma daga dabobin ni'ima su ma an sa a zuwa wato an sanya musu mata Allah Ubangiji ya halatta ya ya halitta muku daga dabobin ni'iman nan guda takwas wanda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul an'am samaniyata azwaj wanda muka tattauna akan su jiya to su ma an sanya musu azwaja kowanne dangi zaka samu biyu ne wato da namiji da kuma mace da raƙumi da raƙuma da sa da saniya da tinkiya da rago da akuya da kuma dan akuya zaka ga su ma azwaj ne yazra'ukum fihi yana halittar ku a cikin su ai fi zalikal khalqi ala hadhihi sifa la yazalu yazra'ukum fihi dhukuran wa inasan wato Allah ubangiji yana halittar ku a cikin sa wato a cikin wannan halittar a cikin wannan sifar da kuka ganku a cikin ta haka Allah ta'ala yake halittar ku kuma ba zai gushe ba yana ƙara yada ku yana ƙara yawaita ku zukuran wa inasan maza da mata ba abin mamaki ba ne wani bangare ya fi wani bangare yawa ko a ce maza sun fi mata yawa ko a ce mata sun fi maza yawa ko a ce yara ƙanana sun fi dattijai yawa wannan duk ba wani abu ne amma dai duka jinsi ɗaya ne haka kuma allah ta'ala ya alƙawarin zai ta yaɗa mu da yawaita mu halkan min ba da halk wato zai zama jilin ba da jil waɗannan su zo su tafi sannan waɗannan masu ƙaraso su ma su tafi wasu su ƙaraso haka Allah ta'ala zai ta yi halitta bayan halitta wa jilan ba da ji wa naslan ba da nasl minan nasu wal an'am da kuma dangantaka bayan dangantaka a cikin mutane wani lokaci sai ka ga wani dangi sun fi mutuwa suna ta mutuwa suna ta mutuwa kuma ana nan wata rana sai ka ga kuma mutuwa ta ta yi karanci sai kaga kuma sun karu sun yawa har ila yau a haka nan wata kabila wani lokaci sai kaga mutuwar da ake ta yi da rashin haihuwa sai kaga sun zama 'yan kaɗan amma kuma wata rana wani lokaci sai ga Allah ta'ala ya yawaita su sun taso sun yawa sun yawa sosai shi ne nasilin ba da nasilin minin nasu wal'an'am to haka na haka nan kuma haka abin yake a cikin dabobin ba su ma haka suke zuwa lokacinsu ya yi ko su mutu su a karan kansu hatman ko kuma a yanka su a amfani da su amma dai haka za ga suna ta yaduwa su ma jilan ba da jil nasilan ba da nasil halkan ba da halkin to imamul bagawi rahimahullah ya ce zra'ukun fihi aifin rahim fihi din nan da ajiya ma mun so mu tattauna akan ta yana nufin firrahim a cikin mahaifa kuma haka ne don a cikin mahaifa Allah ya kaddara namiji da mace za su sadu ko dai dabobi ko kuma mutane sannan ne za a za a halicci abinda Allah ta'ala yake son ya halitta a cikin mahaifa sannan kuma a fito da shi hakanan shi ma kuma ya iya samar da wani dai ta cikin mahaifa din da aka imamul bagawi ya ce fihi din nan tana nufin ar-rahim fil rahim wakili amma wasu daga cikin malamai sun ce fil baqn wato a cikin ciki to mahaifan ma kuma dai tana cikin ciki don haka dai abu ɗaya ne insha Allah wakili fi hadha al-wajh min al-khilqah wato wasu kuma sun ce fihi yazra'ukum fihi yana nufin a cikin wannan tsarin na halitta an gane ko a wannan tsarin na halitta haka Allah ta'ala zai yada ku zai sa ku yawa kuma haka Allah ta'ala ya sanya ku kai yawa din ba ba a samu wani lokaci da wata ta haifi wanda ba ba mutum ba ko da za a ji cewa wata ta haifi wata halitta daban sai ka ga wani abu ne wanda yake sabo kuma mai abin ban mamaki amma abin da yake sananne shine mutum zai haifi mutum kuma in ya tashi haifarsa zai haife shi a matsayin mutum a ce yana da kafafuwa biyu ko uku ko yana da kai biyu ko yana da wata halitta daban sai zama wannan ya zama wani abu ne daban wanda shi ma yana daga cikin hikimomi na Allah ɗin amma dai yadda Allah Ubangiji ya tsara kuma yake yi a kowane lokaci shi ne halicci mutum ko da ya zama namiji ko ya zama mace kuma ya zama da kafa biyu da hannu biyu da kai ɗaya da adanuwa guda biyu da baki ɗaya da hanci da kunnuwa da sauransu wannan shi ne tsari ne da Allah Ubangiji yake halitta to kaga da an samu ƙarin wani abu ko an samu ragin wani abu wanda duka haka ɗin yana iya faruwa to zai zama na ya fita daga cikin tsarin da Allah Ubangiji ya tsara na gamamme amma wannan ɗin ma shi ma haka Allah ta'ala ya yi shi wata hikima ce watakila ta sa ba ma watakila ba dole wata hikima ce da ko a gane ko kar a gane ta sa Allah ta'ala ya halicce shi hakan to duka wannan dai ƙoƙarin a fahimci wannan lafazin fihi wanda Allah ta'ala ya faɗa kuma ya jingina shi jikin ya zira'ukun fihi wanga yanzu mana da ma'anoni sun kai guda guda uku ko dai zama fil rahim shine na farko ko ya zama fil batn wanda muka ce duk ɗaya ne wannan duk tamsil ne ko kuma ya zama a na ƙarshe wanda muka tattauna cewa haka Allah ubangiji zai yake halittar ku kuma yake yada ku yana sawa ku yawa a cikin tsari na halittar mutum yadda muka sani din nan yadda ake halittar mutum to na hudu kuma wakila fi ma'anarsa shine ba ba a yadzra'ukum bihi yadzra'ukum bihi sai zama na fihi yana nufin bihi wanda a baya mun ta tattaunawa cewa harafi yana daukan ma'ana harafi ko baya dauka wai sun ce ba zai dauka ba amma maganar gaskiya yana iya dauka kuma mun ta bada misalai a baya haka ne ko yawa ina ga har mun kafa misali da abinda malamai suke kafa misali na ayan nan da take cikin suratu mutaffifi ko ayna yashrabu biha ibadullah yafjirunaha tafjira kuma shine ma misalin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin muqaddima ta tafsiri a ainan wani idon ruwa ne yashrabu biha ibadullah da bayan Allah suke sha da shi kaga ba da ayin din suke sha ba ba marmarin suke dauka suna sha ba ba falkin suke kinkima su sha ba to amma kuma tsarin larabcin haka ya nuna to kaga shine malamai suka ce dole a a kunsawa wannan ba'un din ma'anar min ainihin yashrabu minha ibadullah wato akwai wani marmaro a ranar alkiyama Allah ta'ala yana sa ya sa muna cikin wadanda za su sha yashrabu minha ibadullah wanda daga gare shi bayan Allah ta'ala za su sha to shi ma malin ya ce ko a nan gurin fi ɗin tana nufin ba alba wato yadra'ukun bihi haka Allah ta'ala yake tsara to ko a jiya mun tattauna cewa kalmar yadra'ukun da yawa cikin malamai suna suna fassara ta da yakhluqukum wato Allah ta'ala yana halittar ku amma a cikin azzar'u akwai abin da ya akwai wata fa'ida kuma wadda ta wuce magana halitta wato ba halittar kadai ba ne kalmar ya zara'ukum take nufi hadda ya ɗaku da yawai taku mun fahimci wannan ya halicce ku kuma ya yada ku ya yawaita ku fihi a cikin mahaifa ko a cikin cikin iyayenku mata ko kuma fihi yana nufin a tsari irin yadda yake halittar mutum ba taba samun wata mata da ta halicci dabba ko wasu nau'i na mata da suke halittar wani nau'i na wata na wani jinsi ba ko kuma ya zama na fihi yana nufin yana da ma'anar ba wato bihi to duka wannan mun tattauna daidai gwargwado a ajiya to sai Allah ta'ala ce laisa ka mislihi shay'un wato babu kamarsa babu wani abu da ya kama da shi laisa ka mislihi shay'un babu abin da ya kama da shi babu wani abu da ya kama da shi imam al-bagawi rahimahullah yace wannan ka din kafin din nan tasliya ce ai laysa shay'un kamithlihi babu wani abu da ya kama da shi babu wanda ya kama da shi a cikin zatinsa da sifarsa da sunayensa da ayyukansa babu wanda ya yi kama da Allah ta'ala hakanan a ibn ashur a cikin tafsiri tahrir wa tanwir abin da ya tabbatar kenan hakanan as-sa'idi shi ma cikin tafsiri abin da ya tabbatar da cewa laysa kamislihi shay'un abinda Allah ta'ala ke fada yake rufi shi ne babu wanda yayi kama da shi a ayyukansa da sifofinsa da kuma zatinsa babu abin da yayi kama da shi babu kwata-kwata wanda wanda yayi kama da shi to haka nan shi ma imamu ibn kathir rahimahullah yace laysa kamislihi laysa ka khaliqil azwaji kulliha shay'un wato laysa ka khaliqil azwaji kulliha shay'un babu wani abu kamar wanda ya halicci azwaj dinnan wanda ake magana tunda ai ayar tana Allah ta'ala yace ja'ala lakum min anfusikum azwajan sannan wa min al'ami azwaja ko to wanda yake khaliqul azwaj dinnan babu wani abu da ya kama da shi kaga dai ana nan li'annahu al-fardu as-samad allazi la nazira lahu domin shine alfardu wato tallintal kwaya daya wanda bai da kine bai da wanda yake kama da shi to wannan shine abin da ibnu kasir ya faɗa dangane da fadin Allah ta'ala laysa kamislihi shay to akwai maganganu masu fadin gaske dangane da da wannan aya ko dangane da fadin Allah ta'ala laysa kamislihi shay a ga littafi ne na tobar da shi saboda kada mu fita daga daga abin da ya kamata a ce mun mun an sani abin da yake da muhimmanci wanda ya kamata a ce an san shi dan kada mu fita shi yasa na na dauko littafin don mu don mu bi shi daki daki wataƙila zai taimaka mana wajen takaita abubuwa sannan kuma ya ba mu sauki wajen fahimtar abin a littafin da sharhi ne na aqidatul tahawiyya wanda ibn abul iz ad-dimashqi yayi juz'i ɗaya ne wannan aqidatul tahawiyya kun san ta yi imam al-albani ma ya mata talikat ko to kamar dai ita aqidatul tahawiyya da wuya ka samu littafi wanda ya mata sharhin da ya kamata sosai kamar wannan mun gane su shu'aib wanda ake cire shu'aib al-arnaut su suka yi hakiki da takriri da takadimi na littafi juz'i ɗaya ce a ciki ya zo da maganganu dangane da da ma'anar laisa ka mislihi shaidin a shafinsa na hamsin da bakwai ya ce dukkanin ahalus sunna sun yi ittifaki ala annan laha laisa ka mislihi shaidin cewa Allah Ubangiji ba wanda ya kama da shi babu wani abu da ya kama da Allah ta'ala la fi zatihi wa la fi sifatihi ba a sifarsa ba ko a zatarsa babu wanda ya kama da shi a sifarsa ko a zatarsa wa la fi af'alihi haka a cikin ayyukan Allah Ubangiji ba wanda ya kama da shi to sai dai yace lafazin a at-tashbih qad sara fi kalamin nas lafzan mujmalan yuradu bihi al-ma'na as-sahih sai dai inda ake samun matsala wanda ya sa wasu suka suke firgita kuma suna barin hanyar da ya kamata a ce sun tsaya shine lafazi wanda ya tattari kamanceceniya akwai lafizza idan ba ku manta ba hatta a karatun alistikama shekul islam ibn taimiyya ya faɗi wannan cewa abin da yake kawo saɓani shine kamanceceniya da kalmomi suke yi mun gane wannan kamanceceniyar da kalmomi suke yi a mafi yawan lokuta shi yake rudar wasu sai ya sa su bar hanya sai su sauka daga abin da Allah ta'ala yake so ya ce amma alkur'ani akwai abin alkur'ani wato alkur'ani yana akwai abin da alkur'ani yake korewa hakanan kuma masu hankali mai lafiya su ma suna kore shi min anna khasa'isar rabb ta'ala la yusafu biha shay'un min al-makhluqat da cewa koda zaka ga wani lafazi ya dace da lafazin da ya shafi wani suna na Allah ko wata sifa ta Allah subhanahu wata'ala to amma dai akwai wata kususiya ta Allah ubangiji wadda wani daga cikin halittarsa ba zai taɓa yin kama da shi ba to kasa fahimtar wannan shine yake sawa wasu suna shiga dawa abinda wanda yake nufi shine babu abin da yake kamanta yake kama da Allah ta'ala a cikin halittarsa babu wani abu da yake kama da shi a cikin sifofinsa ko ayyukansa ko kuma zatinsa laisa ka mislihi shay to wannan da Allah ubangiji ya ce laisa ka mislihi shay wato raddi ne yayi wa waɗanda ake kiransu al-mumassila ko al-mushabbaha mun fahimta akwai waɗanda ake kiransu da al-mushabbaha ko mumassala su suna siffata Allah ta'ala ne wato suna shabbaha shi da makhluk da makhlukat suna ganin idan Allah ubangiji ya faɗi sifa cikin alkur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa da Allah ta'ala wata sifa to suna ganin sifan nan irin ta halittarsa ce mun gane ya sifan nan irin ta halittarsa idan ya ce yana da fuska to fuskan nan irin ta halittarsa ce wata daga cikin halittarsa idan ya ce yana da hannu to wannan hannun zai zama lalle irin na wata ne daga cikin halittar da Allah ta'ala din yi to kaga da Allah ubangiji yace laysa ka mislihi shay kaga ai musu raddi duka tunanin su gaba daya an rubuce shi gaba daya Allah yace shi babu wanda ya kama da shi mun fahimta to sannan da yace wa huwa samiul basir wannan kuma wato raddi ne ga annufatu almu'attila akwai kuma masu korewa Allah ta'ala sifofin gaba daya su ce kwata-kwata ma bai da sifa to da yake wa huwa sami'ul basir kaga su ma ya musu raddi tunda as-sami'u al-basiru wadannan sifofi ne kaga kenan an musu raddi to dama a cikin azumin nan mun tattauna cewa malamai sun ce ba a kalubalantar bid'a da bid'a idan mutum yayi bid'a kai masa wa'azi wa'azi ya daina wannan bid'a amma kai ka tsaya akan sunnarka karka kuskura ka bar sunna kai tsayuwarka akan sunna zai je gama bulin bitu wasa ya dawo amma idan ka ce kai ma za ka kirkiro wata to shikenan ka kara dagula al'amari yanzu kun ga su a a a al-mu'attila su fa kawai suna so su kishiyanci waɗancan mushabbaha din tunda wasu sun ce sifofin Allah ta'ala yayi daidai da sifofin bayi da halitta to yaya za su yi da su sai su ce gabaki ne ma ba su yi da sifofin ba to kaga shi mana kuma kuskure ne tunda Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa cewa yana da sifofi yana da yana da sunaye to da aka fa man ja'ala sifatil khaliq mithla sifatil makhluq fa huwa mushabbih al-mubtil al-mazmum duk wanda yake dauka cewa idan Allah ya ce yana da wata sifa ka dauka cewa ta wata ta yi daidai da kamanceceniya da irin wannan siffar da take tare da wata baiwa ko wata halitta daga cikin halittunsa to ka zama mushabba ka zama cikin almushabbaha waɗanda kuma ababen zargi ne a musulunci mun gane wanda wasu za ku ji ko a cikin irin raddin da ake mana sai a ce ai mu mu Allah mu ba irin nasu bane su da suka ce Allah sai yana da fuska yana da hannu yana da waye yana da waye kaga abinda suke dauka su ne kamar mu in mun ce Allah ta'ala yana da wannan sifofin kamar yayi sifar sa daidai take da kamanceceniya da ta sauran halitta wanda kuma ba haka ake nufi mun gane wannan to duk wanda yake ba a son ka sifata Allah ta'ala da kowace irin sifa kar ka dauka cewa a sifarsa ta yi daidai da wata da sifar wata halitta daga cikin halittunsa haka nan wajen ja'ala sifatul makhluq misal sifatul khaliq fa huwa nadhirun nasara fi kufrihi wanda ku duk yake daukan cewa wata sifa ta wani mahaluki ta yi daidai da sifa ta Allah ta'ala mahalici to shi kan wannan daidai ma yake da kristoci a cikin kafircinsu babu wani mutum ko wata halitta da take da siffa wadda ta yi daidai da ta Allah ta'ala mun gane shi yasa idan aka ce ga wani ya san gaibu kaga ka bashi siffa irin ta Allah to kaga zaman ka musulunci sai dai da Allah ko idan aka ce ga wani shi yake taya Allah ta'ala wajen yin wasu abubuwa a wannan shi ma akwai damuwa wannan ya ira a kamancece ne ya ce da da kristoci in ji malam to abinda ake nufi abinda ake so a fahimta a wannan ayar laisa ka mislihi shay shine a tabbatar wa Allah ubangiji wato sifofinsa amma kuma a kore masa kamancece ne da kowa Allah baya kama da kowa Allah ta'ala ba a cikin zatinsa da ayyukansa da sifofinsa baya kama da kowa to wannan shine aqida tamu ta ahlus sunna wal jamaa to sai dai ahlus sunna wato akwai wasu sunaye dan mu gane yadda magana take da Allah ta'ala ya siffata kansa da su sannan kuma ya siffata halittarsa da su shi da karantar mai kamar kudura kamar ilimi kamar rayuwa mun fahimta za ka ga Allah ta'ala ya tabbatar da bawa yana da kudura shi ma kuma Allah Ubangiji ya nuna bawa ma yana da ilimi ko kuma Allah Ubangiji ya tabbatar da cewa bawa halittinsa ma suna da rayuwa suna da rayuwa idan muka ɗauki a waɗannan sunayen misali hayyan wa aliman wa ƙadiran wa ra'ufan rahiman azizan hakiman sami'an basiran malikan mu'minan jabbaran mutakabbiran duka waɗannan sunayen waye duka sunayen Allah ne haka ne ko duka sunayen Allah ne to amma kuma sai gashi Allah ta'ala da kansa kuma yusamma ba'd ibadihi bi hadhihi al-asma kuma yana yana siffata wasu daga cikin bayansa da irin wannan sifofin da ya siffata wa kansa kaga kenan zai zama a laysa al-musamma kal musamma mun bai gane da aka yanzu ba wai dan an ce kaza kuma Allah ta'ala yana da irin wannan sifar ka ce irin tawana bace ba ba haka bane kwata-kwata anan ne zaka fahimtar ka da wannan da fadin Allah ta'ala laysa ka mislihi shay zai ƙara fitowa yadda ya kamata a cikin suratul an'am da sauran gurare Allah ya ce yukhrijul hayya min al-mayyit Allah ya ce yana fitar da rayayye daga cikin matacce bayan kuwa Allah ta'ala shi ne rayayye kaga rayuwar nan da ya ce zai fitar da rayayye ko mutum ne ko dabba ne ko tsuntsu ne ko mawaye ya fitar da shi rayayye daga cikin matacce ai kaga wannan rayuwar ba ta yi kama da ta Allah ta'ala to haka nan a cikin suratul zariyat Allah ta'ala ya ce wa basharuhu bi gulamin alim wa basharuhu bi gulamin alim akwai inda yake cewa wa basharuhu bi gulamin halim wanda duka sunayen Allah ne sai aka yi masa suka yi masa bushara da yaro alim masani kaga wannan masani ai ba irin masani na sunan Allah ta'ala bane mun gane ya dai san abin da ya sani amma maganar sani irin na Allah ta'ala kawai sunan ne ya hada kawai iyaka sunan ne amma zahirin hakikanin abin ai kaga shi dan adam iliminsa takaitacce ne a iliminsa na farko da bai sani ba ya sani Allah ta'ala shi tun azal dama mai masani sannan yana iya sani ya manta Allah ta'ala kuma ma kana rabbuka nasiya sannan Allah ubangiji ya san komai kai kuma yanzu halin da gidanka yake ciki ba baka sani ba mai iyalanka suke yi baka sani ba ɗanka me yake yi yanzu baka sani ba mun gane idan abokinka idan yake a yanzu baka sani in ma ka san inda yake yanzu gashi nan yana kusa da kai to baka san tunanin me yake ba ko tunda ana zaune a guri daya amma dai baka san shi me yake tunawa mun fahimta akwai wani lokaci da muka je wa'azi a a makaranta a megatari muka tafi da zaki muke na ta wa'azi na ta wa'azi ina juyo shi in ga zaki yana ta girgiza kai ina jin daɗi sosai saboda tsohon ne yana jin wa'azi sosai sai da aka gama muka je muka zauna na ce masa zaki wa'azi ya yi wa'azi ya ce ai ni kawai aluminium ɗin da nake ashe girgiza kan da yake yi kawai na da za a yanke nan gurin da ya yi kayan doki kaza da ya yi kayan doki kaza shi abinda yake ta tunani ke muna muna ta karanta aya muna ta fasara kana tare da mutum ma baka san halin da yake ciki kaga ilimin ka kasir amma Allah ta'ala ya san komai ya san ya san komai kaga kenan ilimin ilimin da aka ce wa basharuhu bi gulamin alim ba daidai yake da alim na Allah ta'ala ba to haka nan fa basharnahu bi gulamin halim ko a basharnahu bi gulamin halim shine annabi isma'il alayhi salatu wassalam wa basharuhu bi gulamin alim shine annabi ishaq alayhi salatu wassalam to kaga halim ma yana daga cikin sunayen Allah haka nan a da Allah ta'ala ya tashi siffata tausayi da jin kai na ma'aiki alaihi salatu wassalam a cikin suratu tauba sai ya ce wa kana bil mu'minina ra'ufan rahima kaga Allah kuma shine ra'ufur rahim kaga wannan ra'afa da wannan rahama din ba irin ta Allah ta'ala bace amma dai sunan ne kawai ya hada su mun fahimta haka nan Allah ta'ala shine aziz ko amma cikin suratu yusuf ya ce wa qala timra'atul azizi وقالت امرأة العزيز kaga imra'atul aziz aziz har yana da mata kaga wannan ba aziz bane na Allah ta na'am kawai sunan aka bashi na aziz amma a hakikanin gaskiya a ba wannan kalmar aziz din bata da bata daidai da na Allah subhanahu wataala ba haka nan a cikin suratul kahfi wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba kaga amma Allah ta'ala shine malik shine ainihin mamallakin komai don da ka ganshi ya mallaki wani abu to temporary ne mallakar kuma Allah ne ya ga dama ya dan tsunguya masa kawai ya bashi ya bashi ruko ne ga dama sai ya sai ya karbe yanzu da suka yi mulki a baya yanzu duk ba su bane suke yi Allah ya karbe ya ba wasu kuma su ma waɗannan wata rana zai karbe ya sake ba wasu amma shi kullun shi mai mulki ne limanil mulkul yawm lillahi alwahidul qahhar to sannan afaman kana mu'minan Allah ta'ala ya ce yanzu wanda ya kasance mu'minan amintacce wanda yana daga cikin sunan al-sunan Allah ta'ala al-mu'minu mun fahimta haka nan Allah ta'ala ya ce kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar kuma yana daga cikin sunan Allah mutakabbir yana daga cikin sunan Allah jabbar amma kaga yace kuma kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar kaga jabbar din anan ba irin waccan jabbar bace sunan Allah ta'ala haka nan mutakabbir din ba irin na mutakabbir na sunan Allah subhanahu ta'ala bane ba tunan haka dai ma'lumun annahu la yumasilu al-hayy al-hayya wala al-alim al-alima wala al-aziz al-aziza wa kadhalika sa'iru al-asma' kaga dan ya kirawo ka alim ya kira kansa alim kaga alim naka da nasa ba ɗaya bane ba azizu naka da na Allah ta'ala ba ɗaya bane ba sami'u da sauransu duk ba ɗaya bane ba mun fahimci wannan to duka wannan abin da yasa duk aka kawo waɗannan saboda ballar irin waɗannan yan bidiyoyi masu shabbaha Allah ta'ala da masu kuma kore masa dukkanin kowace irin sifa daga wannan wannan ayar laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir raddi take kata kata ga wadannan Allah ta'ala babu wanda ya kama da shi amma kuma yana da sifofi kenan sifofinsa ba su yi kama da na kowa ba mun gane wannan kenan maganar wanda ya zo ya samu a imam malik yana zaune a masallaci ko a majalisi ya ce da shi allah ta'ala ya ce arrahamanu al'ashistawa ya ce da shi kai fastawa a ce imam malik ya daga kai ya kalle shi sai ya sadda kai ya ce masa to mu dai waɗannan wannan abubuwan duk muna karanta su muna wucewa kuma haka waɗanda suka riga mu zuwa suke karantawa suna wucewa ba wanda ya taɓa yin wannan tambayar da ta saboda alistiwa ma'lum ko ma'ruf nan ce istiwa'i ai kowa ya sani kowa ya san mai ke nufi da istiwa'i daidaito amma wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'a yaya Allah ta'ala ne daidaita kan al'arshi wannan ba wanda ya sani ka zo kuma kana son sai ka bincika ka san ya Allah ta'ala ya yi istiwa'i a kan al'arshi wani kuma bida'a mun fahimta? ko haka dukkanin sifofin Allah ta'ala in aka ce ilimi ka san ilimi amma ilimin Allah ta'ala ba irin naka ba kuma ka zo ma kana tambayar ya ilimin Allah yake wani bida'a haka jin Allah ta'ala haka ƙarfin Allah ta'ala haka kowace irin sifa haka za ka ɗauke ta yanzu aka ce wane ya hau soro aikowa da ya san hawa ko? to amma yaya ya hau soron ba ka sani ko ba haka ba ta yi kinkimarsa aka yaka dole shi ta yi da kafarsa da hannunsa ya kama ya hau ta yi matattakala ya kama ya ko kuranga ya kama ya haka ne ya dai hau an gan shi a kansu to kaga mu ma a tsakankaninmu za a iya faɗar abin da ka san shi amma kuma ba ka sanya yake ba mun fahimta akwai misalai da aka ji malamai Allah ya saka musu alkhairi suna yawan bayarwa cewa duka fa a in ana magana hannu ne ko ana magana fuska za ga ai fuskoki daban-daban ne hatta su sauro su kudaden nan duk suna da fuskoki ba kuma sunan fuskar su fuska to kaga idan kai da taka da tasa da ta sauran halittu ba ta zama ɗaya ba ya za a yi maka ke kwatanta cewa sifar Allah ta'ala kaza irin ta wane ne ko irin taka ce ko wana makamacin wani don haka wannan tunanin ma ba a son sa kwata-kwata kawai ka yadda tun da Allah ta'ala ya ce da wannan sifofin ka yadda kawai da su amma babu ruwanka da kayyafa su sai ka tunano yaya suke wannan babu wanda ya saka idan ka buɗe wa kanka wannan ƙofar to ka buɗe wa kanka ƙofar bata Allah ta'ala ya kiyashe ba to wannan shine a takaice matuƙa idan kun bibbi a littattafan aƙida da sauransu za a samu ƙarin bayani an gane al'aqidatul hamawiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah da da da sauran littattafan aƙida da magabata suka rubuta akwai bayanai masu ɗimbin yawan gaske wanda in mun ce yin su zamu ta yi to zamu ja lokaci insha Allah haka ina roƙon Allah ya sa wannan da ya isa kuma ya ƙara fahimtar da mu wa huwa as-sami'ul basir kuma shine shi mai ji ne as-sami' mai ji ne jin Allah ta'ala nau'i biyu ne akwai ji na istijaba na amsawa mun gani inna rabbi la sami'ud du'a lalle ubangiji na mai jin mai amsa addu'a ne ba wai mai jin bane kadai mai amsa addu'a ne ko fasarawa ma kazo inna rabbi la sami'ud du'a ta za kai mai amsa addu'a ne dan as-sami' anan gurin tana nufin mustajab mai amsawa al-istijaba kamar yadda duk lokacin da ka zo sallah kana cewa sami Allahu liman hamidahu ai ba wai kana cewa ya ji bane a ya amsa roƙonsa kai kuma ya amsa da ka gode masa to ya ji kuma ya amsa zai ma baka lada a kai mun gane to wannan a shine na farko na biyu shine ji wanda yake wanda za a iya idrakin sauti mun fahimta yadda za a yi idrakin sauti babu wani sauti da Allah ta'ala baya ji komai kankantarsa komai yawansa komai ɓuyansa komai bayyanarsa komai nisansa komai kusansa in dai abu ya yi producing sauti to Allah ta'ala zai ji kuma sautin wani sauti baya hana shi jin wani sauti inda za ka san jinsa dama ba irin namun ba in fahimci wannan kada sami allahu ƙaunar lati tujadilu ka fi zaujiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawura kuma abinda na Aisha ta faɗa a nan zai ƙara bayyana mana wannan ta ce wata mata ta zo tana yi wa annabi sallama tana kawo masa koke na mijinta wasu ruwayo sun dauki sun nuna cewa a cikin daki ɗaya ma suke sai dai su suna gefe ɗaya ita tana gefe ɗaya wasu ruwayo sun nuna a bakin kofa suke daga waje ita kuma tana daga cikin daki amma tunda ba kowa ba kuma hayaniya ake ba tana ji yana Aisha tana ciki tana jin wani abu wani abun kuma ba ta ji amma matar tana gama zayyana wa annabi sallama kokenta kawai sai Allah ta'ala ya wahayi yace kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum Nana Aisha tace sarki ya tabbata ga wanda jinsa ya mamaye dukkanin kowane irin sauki tace gani ga su suna magana bana ji ina jin wata bana jin wata amma shi yana daidaita akan al'arshinsa ya ji komai har ya iyo wahayi ya ce ma lalle tabbas ya ji har ya ji muhawarar da suke yi da ita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa ta faɗa duk Allah ta'ala ya ce ji ya ji gaba ɗaya kun ga jinsa kenan a Allah ta'ala yana jin kowane irin sauti kowane irin sauti da kowane irin motsi motsi Allah ta'ala yana ji amma kai jinka yana da iyaka in abu yayi nisa ba za ka iya ji ba haka nan idan abu ya ɓuya sosai ba za ka iya ji ba mun fahimta amma Allah ta'ala babu abin da baya ji to wannan su ne nau'uka na na na na wannan sai dai wancan a jin Allah ta'ala dangane da kowane irin sauti malamai suka ce kuma a cikinsa akwai anwa' idan ka ba alkur'ani zaka ji Allah ta'ala ya ce yana ji yana ji yana ji wani gurin yana ce maka yana ji ne don ya nuna maka at-ta'yid shine karfafa ana karfafa kamar annabi Musa alayhi salatu wassalam da annabi Harun alayhi salatu wassalam da Allah ya ce su tafi gurin Fir'auna suka ce muna tsoro inna nakhafu an yafrata alaina an yatla muna tsoron fakar ya wuce gona da iri a kanmu ko kuma ma kawai ya ɗagawa da Allah ta'ala ce da su la ta kafa na nema a kuma asma'u wa ara to wannan asma'u wa ara Allah ta'ala ya faɗa don ya ƙarfafe su ne mun gane a ta'ayit da a ƙarfafa su Allah ya ce ina ji ina gani ina jin ku ina gani duk abin da zai faru kar ku ji tsoro ba abin da zai faru ina ji ina gani to sannan yakan zo da at-tahdid kuma Allah ta'ala yakan zo ya yi kalubale ko ya tsoratar in yace yana ji Allah ya ce am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum wa rusuluna ladayhim yaktubun Allah ya ce ko suna tsammanin mu ba ma jin tattaunawarsu da suke a boye a cikin sirri ba suna tsammanin ba ma jin abin da suke yi a boye yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum sai Allah yace bayan muna ji din ma kuma wa rusuluna ladaihim yaktubu akwai ma mala'iku da muka sa suna ta rubuta duk abin da suke rubuta aga wannan tsoratarwa ce Allah ta'ala yake yi ga waɗanda za su je su rufe kofa su tattauna wasu maganganu da cutar da wani ko wani makamantuwa Allah ubangiji yana ji bayan ma yana ji kuma yana da waɗanda suke kifin rekod na dukkanin abin da ake yi mun fahimci wannan to sannan kuma a yakan zo da Allah ta'ala yakan ce yana ji don ya nuna maka al'ihaba wato gamewa ya game komai da ji ba wani abu da za a yi wanda bai ji ba to kunga wannan sunan daga cikin fa'ida da za mu samu shine a shekar ka kuskura ka furta abin da zai fusa ta Allah ta'ala don yana ji duk abin da ka yi Allah ta'ala yana ji mun fahimci wannan karka yi wani motsi da zai fusa ta Allah ta'ala domin duk motsin da ka yi da duk wani sauti da ka fatar ko na tafiya ko na magana ko na kyakuce ko na koma menene Allah ubangiji yana ji kuma idan ka saba masa to lalle tabbas yana ji kar ka dauka cewa ba zai gani ba to sannan basir yace kuma shi mai gani ne mun gane to ganinsa yana nufin a ganin komai babu abin da Allah ta'ala baya gani komai Allah ubangiji yana gani da ka shiga daki ka boye kai da ka fito fili kan titi kai duk ɗaya ne a gurin Allah ta'ala babu abin da Allah ubangiji baya gani na farko kenan sannan albasir tana zuwa da ma'anar al'alim mun gane in yace yana gani yana nufin yana sani yana sanar da duk abin da kake da haka karka aikata aiki wanda zai fusata Allah ubangiji don Allah yana ganin ka haka nan karka faɗi magana ko kai produce wani sauti wanda zai fusata Allah ubangiji don Allah ta'ala yana jin ka wannan ita ce fa'idar da zamu da zamu da samu da zamu samu dangane da wannan Allah ubangiji ya gafarta mana lahu maqalidus sama له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم نعم الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض wato makullan arziki a cikin sammai da ƙasa nasa ne yana azurta wanda ya ga dama yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir yana yalwata arziki ga wanda ya ga dama wa yaqdir kuma yana takaita shi ga wanda ya ga dama innahu bi kulli shay'in alim lalle shi dangane da komai masani ne wato shi Allah ta'ala masani ne da komai babu abin da bai sani ba komai tun kafin abin ya zo ya san shi sannan in yana faruwa in zai faru ya sani kuma in ya faru ma ya sani subhanahu wata'ala to lahu maqalid maqalid a masu wasu daga cikin malaman tafsiri suna fassara maqalid da mafatih wato mabudai mabudan arziki a cikin sammai da ƙasa duka na Allah ta'ala ne to amma malamai daga baya-baya suka ce asalin maqalid jam'i ne mafradinsa shine alqilada mun gane to alqilada kuma shine kamar kace ragama ina koya san ragama ai ko ragama ilada ko akala ko ragama ai mun san su to wannan duka suna hannun Allah ta'ala ragamar da akalar gudanar da sammai da ƙasa da arzikin da ke cikinsu gabaki ɗaya na Allah ta'ala ne wannan ne dalilin da ya sa wasu daga cikin malaman suke cewa mabuɗai tunda duk wanda mabuɗin guri yake gurinsa ai shi ne ragamar abu yake hannun ko? ko ce aka yi ɗakin na akwai palliative amma kullum suna gurinka ai ka kai ne mai ragamar ka buɗe ko kuma kawai a neme ka a rasa ka mun fahimta? so za ga kamar in aka fassara shi da ragamar ko akala ko aka fassara shi da mabudai duka zai iya zuwa daidai don babu wani abu da yake cin karo da ɗaya to ragama da akalar arziki cikin sammai da ƙasa duka na Allah ta'ala ne babu wani wanda yake mallakar arziki a cikin sammai da ƙasa sai Allah ta'ala duk wani arziki da ka sani a cikin duniya a sama da ƙasa duka na Allah ubangiji ne yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir yana yalwata arziki ga wanda ya so kuma ya kuntata kenan ga wanda ya so arrizq anan gurin tana nufin al'ata dan wasu lokuta arrizq takan zo da ma'anar arziki shine abincin da zaka ci mun gane ko abincin da zaka ci shine arrizq inda kana da abincin da zaka ci to kai mai arziki ne mun fahimci wannan yawa dukkanin wani abu da zai amfane ka sunansa arziki ba wai iyaka kuɗi bane arziki mun gane in kana da kadara ma to kai mai arziki ne to kuma kaga a cikin madinnan waye baya da kadara kowa yana da kadara kana da kodoji guda biyu lafiyayyu kana da hantoci guda biyu lafiyayyu kwaya ɗaya ce ko da kunne da sauransu kana tafiyar ka lafiya lau ga ido in ka aka je aka ce maka wani kodarsa ta samu matsala ana neman kudin da za a gyara masa za ka san cewa ashe kai mai kudi ne ka rika jin cewa kai mai arziki ne karka dauka cewa kai ba mai arziki ba mai arziki ne kai amma kadarori ne kawai a jikinka to amma anan arzik tana nufin al'ata kyauta wani Allah ta'ala ya ga dama sai ya yalwata masa kyauta ya ta bashi kyaututtuka wani kuma sai a takaita masa mun fahimta duka wannan da hikima akwai hadisul qudusi Allah ta'ala annabi sallallahu ya ce Allah ubangiji yana cewa a cikin halittuna akwai wanda in na wadata shi to wannan wadatawar da zan masa za ta lalata shi haka abin da ya fi dacewa da shi shine talauci ya zauna babu kuma wallahi haka ne don wani abin da yake cikin zuciyarsa in yi arziki yana matsala za ta to ce kuma a cikinsu a cikinsu akwai wanda a in na sa shi a cikin talauci to kuma wannan talaucin lalata shi zai gaba daya ba zama zai yi lalace gaba daya ba zai yi abin da nake bukata kuma so nake yi ya bi ni ya zo na sa shi aljanna amma in na ba shi kudi in na ba shi arziki to ba zai ba zai bi ni ba kaga Allah ya san kowa kuma haka zaka ga mutum yana bin Allah ta'ala da an dan bashi wani abu sai ka neme shi ka rasa shi mun gane in Allah yana son sa da arziki sai ya kwace sai ga ya dawo ya ci gaba da bakalla wani mun fahimta wani kuma in bai da shi ne zaka gaba daya zama a sha'asa a gabara hankalin sai bala'in tashi to kuma Allah ubangiji yana son a ya bi shi din ya shiga aljanna sai a bashi ai ta bashi ai ta bashi ai ta bashi ba dan komai ba dan ya ba Allah din ya zo shiga aljanna so Allah ubangiji ya yi haka ne saboda ya zama jarrabawa ga baki daya ga wanda aka yawaita ba shi kyautar da wanda aka hana shi shi wanda aka yabsutar rizqa liman yasha wanda aka yalwata mar to an yalwata masa ne dan a jarrabe shi a gani zai gode wa Allah ubangiji ko zai yi alfahari zai yi kafafa shi kuma wanda aka takaita mar shi ma an an takaita mar ne dan a jarrabe shi a gani zai yi hakuri ko kuma zai je shi ya ta ya yi ta ihu yana ta kuka yana ta zargin Allah ta'ala don me ya masa haka sau da kan kira a cikin jarabawa ake haka ɗin da Allah ta'ala yi da a cikin jarabawa Allah Ubangiji ya sanya bayi yi wasu alaman ya sha wa yi zayyik alaman ya sha Allah Ubangiji yana yalwatawa a arziki da kyaututtuka ga wanda ya ga dama kuma sannan ya kuntata ga wanda ya ga dama walahul hikmatu wal adl at-tam kuma Allah Ubangiji ya fi kowa hikima ya fi kowa adalci cikakke kuma duk yadda kaga Allah ta'ala din nan yayi to haka din shine daidai shi yasa ma Hausawa suke cewa an kaga mutum a rana ka kala tura shi rana kawai dan ka janyo shi inuwa to zaka sha wahala wannan ba ba karin magana ne mai kyau ba gaskiya akwai maguzanci a cikin wani karin magana ko ba ka bane so da dama wani daga rana in ka dawo da shi inuwa kuma sai ga ya amfane ka ya ta amfanar ka har ka mutu ma yana ta amfanar yawa amma dai wannan kawai kamar ɗabi'a ce ta ta dan adam wani lokaci shi dan adam yakan yi butulci sosai yawa amma kuma ba lalle ba duka aka taru aka zama ɗaya ba dole za ka samu akwai waɗanda suna da amana kuma sun san wanda ya musu kuma har su bar duniya ba za su ci amana ko su butulce wanda ya amfana musu kuma dama haka ake so duk wanda ya maka abin alkhairi kar ka manta ka tabbatar ba ka manta ba domin idan wani alheri ya tashi da ya kamata ka masa kai ma ka masa haka ake so amma in kai wa wani alkhairi kai maza maza ka manta ba a san ka karika tuna cewa kawawa wani alheri kawawa wani alheri kawawa wani alheri ka manta da wannan amma shi wanda aka yi wa alherin kar ya manta ya yi ƙoƙari ya ga cewa shi ma ya sakanta maka dam innahu bi kulli shay'in alim lalle Allah ta'ala shi masani ne ga dukkanin komai abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangije gafarta mana amana mana addu'a insha Allah
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله هجة لنا يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله جزاكم الله خير